تعظيم العلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، الشيخ العصيمي حفظه الله ya ƙulla mana wani ma'akidi na takwas shine ma tashiyarmu a yau ko? Mala ya ce al-ma'akidu thamin ma'akid na takwas fasali na takwas ƙa'ida ta takwas luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkul ajala luzumtar ta'anni bi a sannu-sannu bi a sannu-sannu fi talabihi a cikin neman ilimi wa tarkul ajala da kuma barin gaggawa wutar ciki azarbabi tun ya bar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi ta'anni al'ajalatu ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan bi asannu sannu bi daki daki wannan daga Allah ne amma gaggawa daga shedan ce kenan gaskiyar bahaushe ya ce gaggawa aikin shedan ko suna cewa bi ta'annis salama wa bil ajalati annadama da abin da aka yi shi a sannu sannu za a kubuta za tsira abin da ko aka sa gaggawa a ciki daga ba sai an yi da na sani malai ce inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahida lallai tattara ilimi baya taba kasancewa lokaci guda kawai ka bude ido da ka bude ido ka zama ibnu hajar da ka bude ido ka zama shekul islam ibnu taymiya ka zama imamu malik ko ahmad ko shafi'i ko abu hanifa wajen taba yiwa idil qalbu yad'ufu an dhalika domin zuciya ba za ta iya haka ba tana da rauni wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqli al hajari kuma lallai ilimi yana da nauyi kamar yadda dutse yake da nauyi fiye da hamili a hannun wanda yake ɗaukan shi ne za mu ɗauko masa'il mu ta karanta su mu ta zuba su daga nan zuwa la'asar sai ka ji kanka yayi nauyi musamman masa'il da baka san su ba a zuwa ce bari a yi ta warware su kuma so kake sai ka fahimta to abin ƙarshen ba sa'a ba ai biyu babu ai batan bakatanta قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا lallai mu za mu yi maka wahayi ba za mu cika maka ba za mu yi maka wahayin wata magana mai nauyi suka ce sanu lafi alaika za mu jefo maka kai fassara kawai satahiyya la ai alqur'ani amma za mu yi maka wahayi na alqur'ani sai kira qur'ani da kaulan thaqila malai ya ce wa idza kana hadha وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من من العلوم كفهمت وانا مجانا yace idan inna sanulqi alayka qawlan thaqila an kira alqur'ani da cewa magana mai nauyi to in ya zama wannan shine sifar da Allah ya ba alqur'ani duk da kasancewa qur'anin nan muyassarun ne Allah ya sauƙaƙe shi dan a fahimta fahimta shi na da sauƙi alƙur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri la muta'allil ko haqiqa mun sauƙaƙe alqur'ani lidhikr ay litadhakkur dan tunanuwa da wa'aztuwa Allah ya sauƙaƙe alqur'ani dan a faɗaka da shi a yi tadabburi cikin shi a fahimci me ya kumsa in ka sa tunani ciki zaka fahimce shi to Allah ya lamunce ma Qur'ani tashil ya sauƙaƙe shi to famadhannu bi ghairihi min al-ulum me tsammanin ka da wani ilimi wanda ba alqur'ani ba ma'ana wanda ba shi da wancan lamun ba yana nufin sauran ilmummuka sun fi alqur'ani girma bane shi yasa ana iya saurin fahimtar qur'ani su ba a fahimce su ba kwata-kwata ba haka yake nufi ba a cikin rahmar Allah ne da tausayin shi da jin ƙayin shi sai ya sauƙaƙe maka alƙur'ani saboda shi ne asali amma sauran ilmummukan da za su kai ka zuwa ga fahimtar ƙur'ani su kuma suna da wahala amma in kana da malaka a cikin wa'incan da ka zo ƙur'anin ba za ka sha wahala ba an fahimci wannan ba ana nufin sun fi shi wahala ba ai dama ana yin su ne don a fahimci ma ƙur'ani da ba ƙur'ani ma ina me amfanin su an gane kuwa نعم وقد وقع تنزيل القرآن رعاية وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل يتي حقيقة سوكر القرآن من جرمة ta kasance cikin wata irin kulawa ga wannan al'amarin da muke magana a kan shi na bi a sannu-sannu gurin neman ilimi saukar da alkur'ani da aka yi ya kasance cikin wata kulawa da ubangiji ya ba ma lamarin ga wannan al'amari da muke magana a kan shi an saukar da alkur'anin nan munajjaman wato ainihin lokaci bayan lokaci mufarrakan an saukar da shi daban-daban ba a dunkula ba da ka ce wannan abin ana yin shi munajjam ma'ana bisa tsarin wani lokaci yanzu kamar karatun nan na munajjam ne saboda daga karfe kaza zuwa karfe kaza an tashi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza daga rana kaza zuwa rana kaza to haka sauka alkur'ani yake kasancewa munajjam da mufarrak ba ma'anarsu ɗaya ba duk da wasu suna ba su ma'ana ɗaya kenan munajjam ana saukar da shi lokaci bayan lokaci wani lokacin sai a ɗauki kwanaki ma ba a saukar ba daga lokacin hadithatul ifki sai da aka yi wata ɗaya ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ba hakan nan bayan iqra sai da aka ɗan jima ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi bayan saukar farkon suratul alaq to kaga munajjam kenan sannan alkur'anin yana sauka mufarrakan kaɗan kaɗan wata ran aya biyu kaɗai wata ran aya ɗaya wata ran sura ɗaya kaɗai za a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaɗan kaɗan nan kuma lokaci bayan lokaci ina fata an gane bi'tibari alhawadith ta hanyar la'akari da abubuwan da ke faruwa wan nawazin da abubuwan da suke bujurowa wani lokaci sai wani abu ya bujuro kamar tambaya sai a saukar da amsa a kai yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursa qul innama innama amru innama ilmuha inda Allah kaga wannan tambaya ce da su mushrikai suke yi tambayar yahudawa wa yas'alunaka ani ruh kaga wannan tambaya ce da yahudawa suke ta ta'annuti tambaya da musulmai suke dan su fahimci addini yas'alunaka anil mahid kaga tambaya ce ta ilimi ta fiqh ta fahimtar addini sai Allah ya saukar da jawabi a kai to kaga wannan wato ainihin kaga ya kasance ne bi'tibaril hawadi wan nawazil hakan nan ana saukar da alqur'anin nan kadan kadan lokaci bayan lokaci ta hanyar la'akari da abubuwan da suke bujurowa wani abu sai ya bujuro ma al'umma kamar hadithul ifki kaga wata nazila ce ta faɗo kwatsam aka shiga wani yanayi wanda Allah ya bambance masu kafaffen imani da masu tangal-tangal ɗin imani da marasa imani wannan ya ce kaza wannan ya shiru wannan ya faɗi alkhairi wannan ya kaza sai aya ta sauka innal ladina ja'u bil ifki ko ayoyi usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kaga wannan bi'tibarin nawazil ne wani abu ne ya faru sannan sai Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani wani lokacin kuma aka kawai za a kawo dalili na wani tashri'i daban wanda su mutanen hankalinsu bai kai gare shi ba ko wani abu makamancin haka ana fahimta باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى وقال الذين كفروا أرنا سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ومن سابع سوكر والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لوكتي ديبا ata a lokaci ɗaya a dunkulo wato surori 111 a saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba a saukar da shi lokaci ɗaya ba kamar yadda aka saukar da attaura lokaci ɗaya misali Allah ce kazalika mun yi hakan ne mu thabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka akan shi domin duk abin da aka yi shi kaɗan kaɗan kake ɗaukan shi kaɗan kaɗan ake gaya maka shi zaka furike shi amma duk abin da aka zo aka dura maka shi yadda ya shigo da gudu haka zai fita da gudu to zaka kadhalika linuthabbita bihi fuadak Allah ce wa rattalnahu tartila mun tsara alqur'anin nan tsarawa mun tsara shi muna da tsarin mu ba su za su koya mana ba ubangiji ya iya rabbi azza wa jal mala yace wa hadhihi al-ayatu hujjatun fi luzumi at-ta'anni fi talab al-ilmi wannan aya hujja ce gurin luzumtar bi a sannu-sannu a cikin neman ilimi wata darruju fihi da kuma yin tadarruji a cikin neman ilimi din nan kaɗan bayan kaɗan watar ajala wa tarkil ajala da kuma barin gaggawa gaggawa kai faka faka ayi a gama littafin nan ayi a sauki ayi a sauki nan dai kawai ya ce na gama da littafi kaza na yi kaza na yi kaza amma an kalle shi baya kama da littafin magana shi ba ta kama da littafin saboda mai daman ba karatu na tathabbuti ba ne ba yayi kawai dai yayi karatu ne kawai yayi tasaffuhin takaddu ne yayi gaba kawai an gane kuwa to ba a buƙatar gaggawa cikin neman ilimi mai ta'alimi yana cewa abinda malamai suke cewa a karatu ta'alimu harfin wa takraru alfin ka koyi harafi ɗaya ka maimaita sau dubu harafi ɗaya kai ta maimaita shi sau dubu ɗaya to mu yanzu mamala kawai mutum shi in ya buɗe littafi a yi a gama mai bayanin ma baya bukata kai dai kawai ta mai karatun subhanallah kama zakarahu al-khatib al-baghdadi kamar yanda al-khatib al-baghdadi Ahmad bin Ali bin Thabit wanda ya rasu 163 ya ambaci wannan mas'alar ta cewa wannan aya hujja ce a gurin bi a sannu-sannu gurin karatu ya faɗa cikin fi alfaƙi wal mutafaƙi cikin littafin shi alfaƙihu wal mutafaƙi warraghibul asbahani fi muqaddimati jami'i tafsir arraghibul asbahani shi ma ya ambaci wannan istinbadin a cikin tafsirin shi muqaddima ta tafsirin shi na jami'u tafsir arraghib sunan shi al-husain bin muhammad ibn al-mufaddal abul qasim al-asbahani wanda ya rasu 502 malam ya ce wa min shi'ri ibn nahas al-halabi al-halabi nisbatun ila al-halab daga cikin waƙe da ake ruwaitowa daga ibnu an-nahas al-halabi wanda sunan shi fathullah ibn abdullah al-halabi wanda mawaƙi ne ɗan ƙasar sham an haife shi a ƙasar a garin halab ya taso a halab yana matashi da farko da kalan ya taso cikin shagala haka da 'yan wasanni da 'yan buke-buke haka dai daga baya kuma allah ya taimake shi ya koma zuwa ga zuhudu da gudun duniya har ya yi je garin madina ya yi karatu sosai ya kware a fannin adabi wanda wato ainihin ya rasu shekara ta 1050 ma'ana ba yana cikin kudama'u ne can ba sosai qauluhu rahimahullah daga cikin abin da ake faɗa daga waƙar tashi daga waƙar waƙe na ibn nahas halabi ina cewa al-yawmu shay'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqaf يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقب يتي اليوم شيء yau fa wani abu ne daban wagadan mithluhu gobe ma haka kana da lokaci yau ka yi karatu gobe ma ai akwai wannan lokacin ba yau za ka ce a yau sai ka tara ba ka ribatu da yau ka jira gobe ta zo min nukhabil ilmi allati tultaqaf daga cikin zababbun ilmummuka da ake koya iltiqaf kamar tsintar abu to daga cikin zababbu domin an ce annakhib zababban abu al-mukhtar kenan min nukhabil ilmi daga cikin zababbun ilmummuka masu albarka da ɗaukaka allati tultaqat wanda ake koya a gurin malamai yau ka koyi wani abu gobe ma ka jira ta zo sai ka koyi wani abu yuhassilu al-mar'u biha hikmatan da wannan kadan kadan din mutum sai ya tara ilimi domin a yaren hadisi ana kiran ilimi da hikma wa rajulan wa rajulun atahu Allahu hikmatan an gane ko wa inna masailu ai hanyar ruwa idan kaga ruwa ya taho da gudu yana kuka yana kaza an san asailu ruwa da ke bin godabe yake bin ramu haka da me ake ce mishi korama da sauransu ruwan sama in ya taru sai ce ijtima'un nuqat ai tattaruwan yayyafi ne ya haifar da wannan ruwan mai yawa tattaruwan yayyafi tsatsafa ko ake cewa tsatsafa ce da ta yawa sai ta haifar da wannan ruwan gashi nan mai yawa shi kuma da yawan gaske amma da kaɗan kaɗan ya taru to da shi ma ilimi a haka ake tara shi qala shu'ba ibn al-hajjaj shu'ba ibn al-hajjaj abu al-bistam al-ataki maulahum al-basri rahimahullah shu'ba ba lokaci da zamu dogon bayani akan shi thiqatun hafizun mutqin al-imam ath-thawri yana cewa shu'ba shine amirul mu'minin fil hadith cikin wayanda aka yi musu lakabi da amirul mu'minin akwai shu'ba akwai imam malik akwai imam bukhari akwai sufyan ibn uyayna da shu'ba a kasar iraq ana cewa shi ya fara bincike akan aljarhu wa ta'dil na'am to shu'batu ibn al-hajjaj abu al-bistam al-minqari al-ataki wanda kamar yadda muka ji ana kiran shi amirul mu'minin fil harith ibn hajar yace awwalu man fatasha fatasha bil iraq عن الرجال وذب عن السنه kana abidan shoba babban malami ne tsoron allah da gudun duniya wanda ya kyamaci karya ko da ma ta yaudara yaudara galatta dilisi to ya tsani karya shoba ibn al-hajjaj ya rasu shekara ta 160 shoba cikin dai masu tantance hadisi ai mun yi magana kan al-imamu malik ko da shi ana ce mai kabirul mutathabbitin amma duk da haka imamul bukhari in zai fitar da hadisi a babin in ya san akwai hadisin shu'uba shi yake fara kawowa kafin na imamu malik sai ya fara kawo na shu'uba saboda wato ani shi shu'uba yana cikin tabaka ta mutashaddidun ma akwai mutane da yawa da ya bar riwaya daga gare su kuma sun cancanci a yi riwaya daga gare su daga abu zubair makki shu'uba baya riwaya daga gare shi an tambaya ce bai ma iya sallah ba ne sau da haka shu'uba na cikin mutashaddidu na kwarai da haka wannan ya sa sai ya haɗu da adawa ta mutasahilun kuma dama haka nan ne abin da ke faruwa da yan bidi'a da sauransu masu ruwaito hadisan karya sun ta rikici da shu'uba ya sha wuya da farko daga baya kuma allah ya taimake shi har ya zama to manyan sarakuna suna ji da shi rahimahullah to shu'uba yake cewa ikhtalaftu ila amri bin dinarin 500 marra وما سمعت منه إلا مئة حديث في كل خمسة مجالس حديث حديث واحد معنا yace na jajji ikhtalaftu ana na je na da kai komo na yawaita zuwa gurin amrubun dinar amrubun dinar wanda babban malami ne sananne daga cikin tabaka ta tabi'ai sai na yawaita zuwa gurin amrubun dinar abu muhammad kenan wanda shi thiqatun thabtun ne kuma mutum ne mai yawan ibada shi daren shi kullum uku yake kasa dare da farko wato ainihin yana yana yin bacci ne a farko karo na biyu sai ya tashi bangare na biyu sai ya tashi ya yi karatu na uku sai ya yi sallah su ba kuma a shiga a ci gaba da darasi na'am to yake cewa na jajje gurin amru bin dinarin 500 mara har sau 500 wa ma sami'tu minhu illa mi'ata hadithin amma hadisai ɗari kawai na koya a gare shi fi kulli khamsati majalisa hadith duk zama biyar hadisi ɗaya ko dai zaman to raba mun hadisan ake a rarraba shi hadisi ɗaya ne sai a bashi wasu kalmomi gobe a ƙara mai wasu ji a haka sai zama biyar sannan sai ya samu hadisi ɗaya ko kuma a maimaita mushi ne ake ya ji yau gobe ya dawo a ƙara maimaita a haka a haka sai hadisi ɗari kawai ya koya gurin amur bin dinar cikin zama zama ɗari biyar wannan magana cikin siyarwa alamin nubala juz'i na bakwai safa ta ɗari biyu da ashirin da biyar mala ya ce wa kala hamadu bin abi sulaiman da tilmidhin lahu hamadu bin abi sulaiman abu ismail al-kufi kenan wanda malamin abu hanifa ne فقيه صدوق لكن له أو أوهام تحمد بن أبي سليمان yake cewa litilmidhin lahu yake ce ma wani ɗalibin shi ta'allam kulla yawmin thalatha masaila kowane yin ka koyi mas'ala uku kawai wala tazid alaiha shay'an kaka ƙara komi akai kawai mas'aloli uku in ka koya me hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin ka uku sun ishe ka daga nan kuma ka bari sai gobe ka tabbatar ka fahimci wa'annan wanda na nuna maka bi a sannu sannu kuma irin fahimta fa irin na mutanen can na da ba ma irin namu ba tuku wala ya ce wa shi yasa sai ga yanzu an ce su sun yi shekara kaza suna karatu kai ka ga yanzu ba zai yiwu ba cikin shekara biyu uku a ina zama allama ne ba ka wahalar da kai wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruj abinda ke hukunta ko kuma abinda ke hukunta lizumtar ta'anni bi a sannu sannu da tadarruji albada'atu bil mutunil qisar wanda zai haifan ma da wannan shine ka fara da mutun na littattafai kananu kar ka dauko manya tukun ka zo karatu fara da kananan littattafai ka yi tukanin su kafin ka kai zuwa ga manya al musannafa fi fununil ilm wanda aka rubuta su a fannoni na ilimi bangaren nahawu bangaren adab bangaren balaga bangaren misali ko bangaren fiqhu tauhidi aqida abin da ya shafi hadisi da in za ka yi ka fara da ƙananan littattafai ka ji kawai kai abin da ke burgi ka buɗe sahihul bukhari ka buɗe musannaf na ibnu abi shayba wanda za ka kira sunan sai ka ƙara famfam ibnu abi shayba almutawaffa sanata kaza wa kaza ka buɗe shi kake ka koya kuma amma tambaya cikin arba'una hadith ka ce kai anya wannan hadisin na'am hifzan wastishrahan wurin haddace wa innan kananan littattafan da kuma koyan ma'anarsu koyan sharhinsu gurin malamai walmailu an mutala'atil mutawalati da kuma mutum ya karkace ma koyan ko muraja'ar ma dogayen littattafai manyan littattafai ya dan aje su gefe tukun su wa'incan dama mutala'a su ake yi ba gurin malami galibi ake koyan su ba manya-manya littattafai in ka samu ƙananan nan ka samu ala da kanka sai ka iya shiga ka buɗe allati lam yartafi talibu ba'adu ilaiha wanda ɗalibi bai kai darajar ma ya kai zuwa ga wa'incan littattafan ba yanzu yana ne yana fama da masail ƙananu na fiqh kuma sai ga yaji ya buɗe muhalla ta ibn hazim ce shi al muhalla zai zai dinga nazari cikin ta yana fitar da hukunce hukunce da kanshi kaga wannan in ba sa ba bannar da zai sai ta fi amfanin da zai samu yawa sai ce wa man ta'arrada lin nazari fil mutawwalati duk wanda ya kai kanshi zuwa ga bincike cikin manyan littattafai faqad yajni ala dinihi zai iya jama addinin shi ai jana yajni ciwo ko zai iya jima addinin shi wa yujawizu li'tidal fil ilmi zai ketare haddin wato ainihin i'tidal tsaka-tsaki da tsayawa daidai inda kake a cikin ilimi rubbama adda ila tadyi'ihi ba mamaki ma hakan ya kai zuwa ga wulakanta ilimin da bata shi ya ma zamanto kwata-kwata ilimin nashi ya lalace wa min bada'il hikami tana daga cikin hikimomi masu ban sha'awa qawlu abdul karim rifai fadan abdul karim ar-rifa'i wanda ahadu shuyukh ahadu shuyukh al-ilmi bi dimashq ash-sham wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai a ƙasar dimashq ta ainihin wato sham wanda a karnin da ya gabata ne aka ainihin wato yi shi fil karnil madi kamar yadda malam ya ambata an haife shi 1900 da ainihin wato 1901 a lissafi na miladi a wakir na daular uthmaniya a ƙasar sham wanda daga baya ya yi rashin lafiya ya kai wata shida yana fama da paralyze ciwo na wato gefen jiki ɗaya ya shanye daga ƙarshe allah ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 1973 allah ya ji kanshi da gafara abin da yake cewa ta'amul kibari sun musigari ta'amul kibari sun musigari abincin manya guba ne ga yara abincin manya guba ne ga yara wani abincin da kamar yadda malam zai yi bayani a gaba babba zai mai amfani amma yaro in ya ci sai ya mai illa to shine ilmin muka akwai wanda ya kai matakin da zai bude irin wa'incan littattafan kai sai ya bude fusus ma na ibnu arabi wanda yake magana kan hulul da ittihad da kafirci a cikin shi ya shiga ya fito lafiya domin shi yana da usus yana da usus kuma yana da ainihin wato usul yana rike da su ya san abu yana da tamyiz yana da rariya wani ko in ya shiga ba sa abadin ne ya zai to shine ma'anar ta'amul kibari summu sigari masu iya magana suna cewa ilzam saffaka wala ta'adu qadraka ka lizumci matsayinka kar ka sake ka ketare matsayinka malam sai ya gasgata Abdul Karim Rifai ya ce wa sadaka gaskiya ya faɗa fa innar radi'a domin yaron da ke shan mama idza tanawala ta'amal kibari in ai ya ce sai ya ci abincin manya sai an dandaka mishi abincin manya an bashi to mimma ladza wa taba daga cikin mahma ladda wa taba duk yanda abincin yake da daɗi yake da amfani sai aka ce sai an niƙa an bashi ahlakahu sai ya halaka shi wa atabahu sai ya gurbatar da shi sai mai haifan ba da gurbata a cikin atab asali an fi amfani da shi gurbacewar kamar wani inji ko wani abu makamancin haka yi sallah sai mu auni ƙara sai shi
ina mana sallacin da ali wa sahbihi wa man wali lahiqun na'am wancan magana ta'amul kabir summu sigar ta'amul kibar ko na'am summu sigar akwai wanda suke istiqdamin ta gurin wata mummunan ma'ana ana wai karka je ka zauna gurin manyan malamai ka yi karatu abin da za ka ji a gurinsu ya fi ƙarfin tunaninka Eh, a wannan yan bidiya ne ke faɗin haka amma abin da ake nufi manyan masail da eh, nunar kwakwal- nunar iliminka da zuciyarka bai kai ba ya ɗauke su ko kuma zai ma'ana martabarka matakinka na karatu mustawarka ba ta kai ba ka ɗauke su in ka shiga ciki ba za ka fito lafiya ba shine ake nufi mala ya ce wa sadaka ko na'am Abdulkarim Arifa'i ya faɗi gaskiya fa innar radi'a idza tanawala ta'am al-kibari mahma ladha wa taba ahlakahu wa ataba domin eh, yaro karami da ke shan nono idan yana yana cin abinci ko ya ci abincin da yake manya suke cin shi sai a madaddadan da ka mishi wani rogo ko wata doya a sa mai a baki sai ya koshi kuma fal yadda abincin yake da daɗi yake da fa'ida ba sa ba a halaka zai halakar da shi ya zama haka za a yi ta mushi ana ba shi abincin manya yana ainihin wato ci ana zuba mai malohiya a baki wa a tabahu zai haifan mai da illa ana cewa a- aka ce a taba galibi ya fi zuwa akan a, kamar abubuwa da suke kamar ma- masu inji kamar moto mota haka sai a ce a tabaci da daraja ko a tabaci sayyara ana ta samu fan an gane amma kuma kudama ma suna amfani da shi akan cewa samun illa haka ko daga dabbobi wa mithluhu man yatanawala al-masa man yatanawalu al-masail al-kibar min al-mutawwilat mutawwalat misalin wannan mutumin da yake shiga cikin manyan mas'aloli na cikin manyan littattafai na'am kusa ciki kuma alhalin ba shi da gashi na yace wa yuqifu nafsahu ma'a da'fil alati ala khilafil ulama yaje ya kai kanshi cikin sabanin malamai duk da raunin alashi raunin kayan aikin shi ba shi da wato ainihin ilimi akan tarjihi da rajaha maganganun malamai da sauransu ba shi da ma'auni kuma yaje yana jefa kanshi cikin sabanin malamai shi yasa muka kawo zancen almuhalla ko to kaga ɗalibin ilimi ko sai shekul uthaymin an tambaye shi akan ya halatta duk da siga da tambayar ta zo shin ya halatta ɗalibi ya dinga buɗe muhalla yana karantawa don ya koyi gaddama da jayayya sai shekul uthaymin ya ce ba abin da ya dace ga ɗalibi kenan ba ya ba shi shawarar ƙananan littattafai kamar da yadda malam yake bayani ana na'am
wa ta'addudi madhahibihim tare da yawan mazhabobi na malamai fil manquli wal ma'qul a cikin ruwayoyin da suka yi da kuma abin da af- aka fahimta cikin ruwayoyin cikin masail na athar da masail na fiqh to mutum bai kai wannan matakin ba kar ya je ya jefa kanshi a ciki domin in ba sa'a ba karshen shi ba zai yi kyau ba Allah ta'ala ka tsare Allah kuma ya samu dace زي ما بشاهد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك